الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك يوم السلام عليكم صلى الله عليه وسلم. من التكبير إلى التسليم كأنك تراها أيوة a wannan shekara ta da ake da yammaci na 24 ga watan biyu a shekarar 19 afan kofar gadon kaya kano as-salatu alal minbar matashiyar maganar mu ta yau as-salatu alal minbar yin sallah akan minbari wa salla sallallahu alaihi wa sallama marratan alal minbar wannan kun ja shi da yawa yau dai kam yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yayi sallah akan minbari wa fi riwayatin annahu zu salasi darajat a wata riwayan ya tabbata minbarin annabi ma'abucin matattakala guda uku ne daya biyu uku shine mimbari na sunna yayin da mimbari ya wuce uku ya zama na bid'a ya zama wajibi a sassabe shi a dawo da shi matattakala uku an gane ko fakama alaihi sai annabi ya tsaya akan mimbarin fakabbara yayi takbiratul ihram wa kabbara an-nasu wara'ahu mutane a bayan ka su ma suka yi kabbara wa huwa alal mimbar annabi na kan mimbari su sauran suna kasa ثم ركع وهو عليه النبي يي ركوعي yana kan minbari ثم رفع sannan ya dago daga ruku'i fa nazala al-qahqara sai ya sauko daga minbari da da baya da baya shi da al-qahqara da baya da baya sai ya sauko daga kan minbari da da baya da baya hatta sajada fi asl al-minbar wato har sai da ya sauko kasa sai ya sujada a kasan minbarin kenan goshin sa na kusa da fishiken minbarin kenan sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada ta ɗaya ya yi ta biyu kuma zai tashi raka ta biyu ko sun ma'ada sannan sai ya sake komawa ya hau kan mimbari fa sana a fiha kama sana a fin raka ula ya aiwatar a cikin wannan raka ta biyu kwatan kwacin abin da ya aiwatar a cikin ta farko hatta faraga min akhir salatihi har annabi ya kammala sallar sa kakaf gaba daya thumma aqbala ala nas sannan sai annabi ya wayo ya kalli mutane fa qala yace ya ayyuhan nas inni sana'tu hadha lita'tammu bi ya ku taron mutane na fai haka ne domin ku yi koyi da ni wa lita'allamu salati kuma domin ku san irin sallata sallallahu alaihi wasallam wannan shine matukar koyarwa idan ya kama limami yayi wa mamudinsa haka dan su fahimci sallah ya halatta an gane ko kuma wannan hadisi ke nuni zuwa ga wata mas'ala ta fikihu menene hukuncin liman ya hau wani wuri matattakala sama da inda mamudansa suke ya halatta ga shi annabi ya hau kan minbari kuma sallar ta yi an gane ko amma mu a malikiyance idan liman ya hau wani wuri mai tudu mamu suna kasa yayi me ya aikata makaruhi ba wani makaruhi ga shi wata takala kuma ba wata takala ɗaya ba an gane ko idan ya kasance wani uzuri ya sa liman ya hawa wani wuri mai tudu ko da ma tsam ginin masallacin da aka yi inda liman yake akwai dan tudu to duk wannan babu abin yake ni halas darajat me yake to lamba ta nawa to ba na riga na faɗa wasu dazu to so kuke ga to ba a faɗa kowa ji wai yace a lamba ta hudu a ƙasa lokacin da aka ce membarin annabi mata takala guda uku ce sai malam yace hada huwa sunnatu fil minbar wannan ita ce sunna wajen yin minbari kare wuce mata takala uku an yakuna za salatu darajat ne zanto mata takala uku kadai la aksara kada ayi sama da haka wa ziyadatu alaihi bid'atun umawiyya kari akan minbari ya wuce mata takala uku banu umayya ne suka kirkiro wannan kasiran ma تعرض الصف القطعي يسود داما ko تعرض الصف القطعي ko تعرض الصف تعرض الصف القطعي wannan karin na minbari ya wuce mata takala uku yana sa sahun gaba ya zanto an yanke shi don kaga mata takala yanzu za ta yi tsawo dole ta fara daga cikin inda sahu yake ta miƙe ta miƙe ta yi gaba liman na can kuma nan gudan sai ga sahu ya fara minbari ya datse shi kuma ya ci gaba kaga minbari ya hana haduwan sahu kenan yanzu an hada an hana an bid'a ta haifi bid'a ku yace wal firaru min zalika yaj'aluhu fi zawiyati al-gharbiyyah min al-masjid aw al-mihrab bid'atan ukhra wadansu domin su kasance ba su yi minbari mai tsawo da zai yanke sahu ba suna son su yi dole ya tsawo amma ba su yi yanke sahu to sai su yi mihrab shine irin wannan mashigar liman dan kurmin nan da ake wa liman shi ma a lokacin ginin a lokacin annabi ba a yin haka yanzu a yi masallaci masallaci ana yin sa ne bai dai kawai ba a yin dan lungun shigar liman shi ma bid'a ne wajen gini to sai su yi ginin ko mai tsawo mai girma wai dan mimbarin ya zanto yana wannan loka bai sa sahu ya yanke ba yace to kuma guduwa a fada cikin wancan kuma an shiga wata bid'ar kuma daban kuma wa kazalika ja'alhu muttafa'an fil jidari haka ko wanda suke yin dabara sai su sashi akan abin nan jikin jikin bango mimbarin ya sama fil jidari janubi kasurfa yas'adu alaihi bi biduraj bidirj lisik lisik jidari waɗansu dabaran da suke na taba ganin irin wannan a Saudiya a cikin Madina a unguwar Kiblatain wato yadda ake sa a mimbarin a nan gurin amma mun shiga ta baya mata takalar ta baya sai liman kawai ya leko daga wata kofa ta sama ya hudu ba ya kare sannan a rufe kofar ya dawo kuma ya shigo masallaci abin nan kace to wannan ma wata bid'a ce kuma da farko kun gane ko sai ce wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wato sai ce shirya ita ce shiryar annabi razi alfat ka duba littafin fatawar bari jizi na biyu shafi na 331 kamar yadda yake in kana son karin bayani kan wannan matsala a takaice dai wannan hadisi na nuna lalle ne a tsaya a nuna wa mutane sallah ko da ya kama a yi ta a aikace saboda mutane za su fi fahimtar ta a aikace sama da yin ta a magance an gane ko sannan kuma yana nuna idan liman ya hau wani wuri mai tudu saboda wani gharas wanda yake na shari'a saboda cimma wata manufa ta shari'a wannan babu laifi ko ba aikata makaruhi ba haka kuma idan mamu ya hau wani wuri mai tudu to shi ma babu laifi an ga abu hurairah na bin liman daga kan soro masallaci ya tafi ya hau kan soro liman na kasa ce na can sama kenan kuma sallar ta yi an gane ko as-sutratu wa wujubuha matashiyar magana ta gaba za a yi magana ne akan sutura da kuma wajibcin rukun sutura wato sutura ba mustahabi bane wajibi ne cikin sallah ko sallan farilla ko ta nafila ba bambanci tsakanin mazaunin makka da mazaunin madina da mazaunin masjidil aqsa ko a ina kake ana bukatar sutura idan zaka yi sallah وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وبين موضع سجود سجوده والجدار ممر شاة yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya kafa qariban min sutra annabi ya kasance yana tsayuwa kusa da sutrarsa fa kana bainahu wa bainal jidari thalathatu azru wani lokacin annabi na tsayawa tsakaninsa da garun da ke gabansa gwargwadon zira'i uku wato tsakanin inda ya tsaya da inda sutrarsa take ko bangon da ke gabansa yake zira'i nawa zira'i uku wa baina mawdu'i sujudihi wal jidari mamarru shatin tsakanin inda yake aza goshinsa in ya zo yin sujada tsakanin wannan wuri kuma da bango mamarru shatin gurgurdan yadda akuya za ta iya wucewa kaga bai kai zira'i da ba kenan to kaga wannan na nuna mana sunna wajen yin sutura ta zanto tana saitin ka a gaban ka ba ka sa ta a daman ka ba kamar yadda waɗansu malaman fiqh suka ce ba kuma a hagun ɗinka ba kamar yadda waɗansu malaman fiqh suka ce waɗansu sun ce wai ka sa ta a daman ka waɗansu sun ce ka sa ta a hagun ka wai kar ka sa a saitin gaban ka saboda wai in ka sa a saitin gaban ka in jahili ya ganka sai ya tsammanin kana bauta wa katako kayi sujada da katako to amma wai ka sa ta daga gefen ka daman ka ko hagun ɗinka wannan ijtihadi ne suka suka faɗa haka annabi yana sa sutura a saitin sa kuma daidai gaban sa hadisi ya riga ya zo ba to ba maganar kiyasi kuma duk wanda ya jahilci wannan sai ya nemi bayani sai kai masa in ka ji ya fahimce gaba daidai bai ta a katako kake bauta ka ce ubangiji nake bauta wannan kuma wata shari'a ce daban amma wannan katakon la ya durru wala yanfa ba haka Umar dan Khattab ya ba lokacin da ya je ya sumbaci Hajar al-Aswad ya sumbace shi yace ni na san cewa annaka hajarul la tadurru wala tanfa dutse ne kai baka cutarwa baka amfanarwa walaula annani ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbalaka ma kabbaltuka ba dan naga annabi ya sumbace ka ba da ba ruwa na da kai ban sumbace ka ba da hajar al'asar yake ko da mutanen suka tara wajen da mutanen suka tara wajen da hajar al'asar yana jinsa amma kar mutane su ɗauki sumbatar da mai aikin haji ko umara ke wa hajar al'aswad akwai wani abu a wajen na nau'in burbushin bauta ga wannan dutsen a'a al'ibadatu lillahi wahda kaga tsabagen tauhidi kenan yace annabi ya ga sun ya sun bace sai sun bace ka hikimar ban sani ba amma na rana da kai ba dutse bane kai baka tutarwa baka amfanarwa hajar al-aswad wanda annabi ya ce hajar al-aswad ko daga aljanna yake amma ma zalika la yanfa'u wala yadur la yadur wala yanfa waɗannan hadisai da muka karanto yanzu dukkanin su ingantattu ne wanda yake cewa tsakanin annabi da sitransa zira'i uku wannan hadisi ne ingantacce na bukhari da imamu ahmad wanda yake cewa tsakanin inda annabi ke tsora goshi da kuma wato sutura kuma shi wannan gwargwadon inda akwai za ta wuce wannan bukhari da muslim wa kana yaqulu la tusalli illa ila sutra wa la tada ahadan yamurru bayna yadayka fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa la tusalli illa ila sutura kar ka kuskura kai sallah sai fa in ga sutura gaban ka kaga na annabi ana kai sallah sai da me sutura sallan nafila kadai sallan farilla kadai duka sallah la tusalli kada kai sallah haka yace mutlaqan kaga nafila da farilla duk sun shiga ciki kun fahimta ko la tusalli kada ka kuskura kai sallah illa ila sutra sai ya zuwa ga sutra wala tada'a da yamurru baina yadayka kada ka kyale wani ya wuce ta gabanka tsakaninka da sutran ka yace zai kurda ya wuce fa in aba in kana fi yaki fal tuqatilhu to ka yake shi fa inna ma'ahu al-qarin akwai shaytanin sa tare da shi kasan kowane mutum akwai karin tare da shi sahabbai suka ce har kai ma ya ba Allah kai ma akwai karin tare da kai ce hanni illa anna Allah ta'ala a'anani alaihi fa aslam sai da ni Allah ya taimake ni akan shaytan da shaytani na sai shaytani na ya musulunta da haka baya umarta ta sai da alkhairi amma na mu kuma suna nan a yadda su yake ko wani shine wa qala qarinuhu rabbana ma taqaituhu walakin kana fi balalan ba'id qala la tahtakimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id idan kana cikin sallah ga sutura gaban ka sai wani yazo zai bata tsakanin suturanka ya wuce to sai kai masa ishara da hannu dakata idan yace sai ya ƙara tahowa to fal tuqatilhu to sai ka yake shi to me ake nufi da ka yake shi shine malamai suka fasara shine sai suka ce fal tudafi'uhu mudafa'atan akbar min allati qablaha sai ka yi masa ishara mai karfi sama da sadar ba wai ka yake shi ku kama fada ba in ka yake shi ku kama fada akwai malaman da suka fada ka amma kuma ai ko maganar sallah ta kare kuma sai wani abin da ba amma ana son kai mudafa'a idan ya taho sai kai ishara bai kuskura ba sai kai ishara da ta fita zu da karfi karfi haka ya kara tawowa kuma ka kara da musguna masa har sai ka iya kacin kokarin ka ya bi ta bayan ka wannan shine abin da shari'a ta umarce ka sai annabi ya ce fa inna ma hul qarin lokacin da ya taho zai wuce ta gaban ka shedan sa shedanin sa ne ya ingizo shi eh eh ya za ka kyale shi ko in ka kyale shi ka saba annabi ba za ka kyale shi wuce ba ko bai fahimta ba ko bai rashin fahimtar sa akwai wani sahabi ai da ya kare wani saurayi saurayin ya taho ya taho ya sake ture shi Abu Sa'id al-Khudri wannan saurayin ya rinka dudura masa ashar aka ji har wurin halifa aka ji har wurin sarki akan kai da taho yace ba za ka ba zai ba zai taɓa kyale shi wuce ba har da ƙananan yara akuya ma annabi bai bar ta ta wuce ba akuya za mu karanta nan gaba akuya ma ba za ka bari ta wuce ba mage ba za ka bari ta wuce maka ba wannan kana karamin yaro wannan hadisi ibn khuzaima ne ya ruwaito shi cikin ingantaccen littafin sa bi sanadin jayyid wa yaqulu idza salla ahadukum ila sutra annabi na cewa idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah ga sutura gaban sa falyadnu minha ya kusanci wannan sutura din menene ma'anar ya kusance ta gwargwadon me gwargwadon abin da muka karanta a baya tsakanin ka da sutura zira'i nawa uku tsakanin inda zaka ɗaura goshin ka da sutura fa mamar rushati shine falyadunu minhu wannan ya zo da abin a jumulce hadisin baya shine fasaran sa falyadunu minha la yaqta'u shaytanu alaihi salatahu kada shaytan ya ya yanke masa sallar sa yana nufin idan kana sallah ba tare da sutura ba shaytan zai iya yanke ma sallar ka yazo ya wuce ta gaban ka ya jefa maka wasu wasi ya ya hargitsa ma sallah gaba daya ko in kana sallah tsakaninka da sutura nisan yayi yawa nan ma shaytan na iya wasa da kai amma kusantar ka kusa da sutura shi zai baka kariya daga shaytan kun fahimta ko ababen da ke kare mutum daga yawan wasuwasi cikin sallah daga shedan a cikin sallah babban abu na farko ka gina sallar kamar yadda annabi ya ce ayi sallu kamar ra'aytu muni usalli to kaga tun daga farkon sallah har karshen ta in dai kai yadda annabi ya ce to za ga duk kariya ne daga shedan daga cikin su ko sanya sutura din kansa wanda dama in kai sallar ka ba ta sunna bace ba ruwan ka da sutura na biyu kusantar ka kusa da sutura na uku lokacin da ka tsaya za ka yi addu'iyatul istiftahi wanda bayanin su zai zo nan gaba addu'o'in bude sallah duk wannan ababe ne da ke kare mutum daga sharrin shedan a cikin sallah sai kai sallah na tsatsiya kai sallah a cikin kwanciyar rai amma da zaran ka saba ma annabi gurgurdan yadda ka nisanci kowace irin suna cikin sunonin annabi to ka yi nisa da sunna kuma kana kare kusantan yadda shedan zai iya kai ma farmaki kuma farmakin yayi tasiri a kanka Allah ya tsare mu wannan hadisi Abu Dawud wal Bazzar suka rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce wa kana ahyanan yataharra salata inda al-ustuwanati wani lokacin annabi na kirdadan yin sallah inda al-ustuwanati a wurin ginshikin masallaci wato idan annabi ya shigo masallaci zai yi sallar nafila yakan yakan zo inda ginshiki yake yi sallar haka ne sunna cikin masallaci ka shigo za ka yi tahiyatul masjid karka ce wato gurinka shine kama sahu wannan yana da falala kwarai da gaske in dai zaka yi ta masjid yi maza ka yi ta a jikin ginshiki wannan shine sunnarta bayan ka gama sai kuma ka je ka shiga cikin sahun da ka samu ka samu guda biyu ka samu wannan sunnar kuma ka samu wacce idan kuma sahun gaba ne dama kai ne ka samu gaba to wannan ai bangon da ke gaban ka ya zame maka sutura ba barazanar wani ya zo ya wuce maka wannan sai ka wuce can gaba ka je ka tsaya kai wannan naka an gane ko to annabi na kirga da yin sallah inda al-uswanati allati fi masjidihi wadda ke cikin masallacin sa da ya kasa albani ce kultu wa sutratu la budda min halil imami wal munfaridi ita sutura dole ne liman yayi ta haka mai sallah shi kadai dole yayi sutura walau fil masjid al-kabir ko da cikin babban masallaci ne qala ibn hani fi masailihi an al-imam ahmad ibn hani ya faɗa cikin mas'alolinsa tambayoyin da ya rinka wa imam ahmad bin hanbal yace ra'ani abu abdullahi baban abdullahi ya ganni shine imamu ahmad yauman wata rana wa ana usalli ina sallah wa laysa baina yadayya sufra babu sutura a gabana wa kuntu ma'ahu fil masjid al jami' ni da shi a lokacin muna cikin masallacin juma'a fa kana li sai ce istatir bi shay'in ka rinka daukan wani abu kana yin sutura da shi mana fastatartu bi rajulin sai ko ne sutura da wani mutum a gabana yana zaune kaga wannan yana nuna halaccin yin sutura da mutum wannan shi ba ko hadisi akai zai zo nan gaba ka iya sa mutum kai sutura da in za ka yi sallar nafila kana jin tsoron waɗansu za su kauce suka ce Allah wani dan zauna a gabana ko dan tsaya a gabana ko ya tsaya ko ya zauna duk yadda ya yi shike nan kai sallar ka gama in ma kana tsammanin ba zai tashi ba ya zauna wuri yana karatu sai ka ga bayan sa kai sutura da shi ko barci ke halatta kai sutura da shi ko ba ya da alwala dan kar a jima kuma ku ce to idan yana barci alwala sai wuri fa وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به إذا النبي عليه صلى أفيل الله إن باب وانا أبن زي سترى دشي غرز بين يديه هربة سيا daka mashi a gabansa mashin da ke hannunsa ko sanda sai ya saka ta cikin kasa fa salla ilaiha yi salla gare ta wannan su wara'ahu mutane kuma na bayansa sallallahu alaihi wasallam wa hayanan a wani lokaci kuma wajen sutura wannan hadisi dai bukhari da muslim sun rawaito shi an gane ku wa ahyanan wani lokaci kuma kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya dabbar sa a gaba ya mikar da fadin ta haka ba wai yadda dabbar sai ya sa ta haka ta zanto gabas da yamma an gane kudu da arewa kai idan ka kalli gabas ka sa ta kudu da arewanka in ma kanta na kudu kafafunta na arewa in ma kanta na arewa kafafunta na kudu shine yu'arridu rahilatahu yana sanya fadin ta ba tsawon ta ba kenan yana sanya fadin ta a gaban sa fa yusalli ilaiha yi sutura da ita an gane ko wannan hadisi bukhari da imam ahmad suka rawaito shi malai ce wa hadha khilafu salati fi afan al-ibli wannan kaga sabanin hukuncin yin sallah kenan a garken raƙuma fa innahu naha anha dan annabi yayi hani cewa kar ai sallah a garken raƙuma amma kuma ya halatta kai sutura da raƙumi kaga wani abun mamaki ko wato ba za ka yi sallah a garken raƙuma ba annabi ya hana amma in kana da raƙumi kana tafiya sallah ta kama ka sai kai sutura da wannan babu ne eh eh dan ka sutura da mota ya halatta ko da mashin ko da keke ka sa gaban ka kai sutura da shi duk ya halatta ko doguwar hula da kake da ita ka rasa da abin da za ka yi sutura to gara ka yi sallah gara ka sa hular ka gaba ka yi sutura da ita da kamar gaban kaka a takalma ba za ta tsara da su ba sai ka rasa komai in kuma za ka iya tashin su tsaye so ka tashi su tsaye ya zanto tsawon su zai kai gwargwadon wato matokarin sirrin rakumi din nan ba shi kenan ba shi ne abin da ake so su tsara da kai dan kana doguwar hula kuma baka karya ta ba irin tawa ne kaga ai za ta yi wannan tudin ka ba zai kai gwargwadon abin nan ba a sai dai jariri ne cikin lafiya wa kana ya'khudhu ar-rahla wa ahyanan wani lokaci kana ya'khudhu ar-rahla yakan dauki sirdin sa na raƙumi fa yu'addiluhu sai ya daidaita shi an gane ko fa yusalli ila akhiratihi sai ya salla ga bayansa wato sirdin raƙumi sai ya fuskantar da shi ya kalla al-qibla kenan bayansa kuma sai ya salla yana mai kallon bayan sirdin kenan kun fahimci wannan to annabi na yin haka wani lokaci yakan yi sutura da wadannan ababai wannan hadisi imam muslim da ibnu khuzaimah da surwaito shi eh za ka yi sutura da shi ko jaki ne za ka yi sutura da shi wa kana yaqulu idza wada ahadukum bayna yadayhi mithlu mu'sirati ar-rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik wani lokaci annabi na cewa idza wada ahadukum bayna yadayhi mithlu mu'sirati ar-rahli idan mutum ya sanya wani abu gabansa kwatankwacin matokarin sirdin lagumi kuwa fali salli to kawai yayi sallata kenan wala yubali man marra wara a zalika kare damu da duk wanda ya wuce bayan wannan abun wannan abun ya zama masa sutura ka ga kenan kamar kwalbar coca cola tsawon ta ai ya kai wannan matokarin sirdin lagumi ko kwalbar coca cola ka ajiye a gaban ka kai sutura ta yi ko irin gwangwanin nan da ake tsame hula ka sa gaba yayi ko itacen da ake tsame hula ka sa gaban ka kai sutura da shi duk yayi ko buta ta je ai ta yi ba ta yi wannan tsawon ba la salla marratan ila shajara wani lokaci annabi yayi sallah ya sanya wata bishiya a gabansa a matsayin sutura hadisin nasa'i kenan da imamu ahmad wa kana ahyanan yusalli ila sariri wani lokacin annabi kan yi sallah gado na gaban shi وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه عائشة تنا كنتا كان غدا تحت قطيفتها karkashin bargonta alkatifa shine mayafi ko bargo amma dai zai fi kyau da gwado gwado shine yake da geza ko mayafin da ke da geza shine suke ce masa katifa sai muka waye da hausa muka ce katifa mun kuma tahta katifatiha wato tana lullube da mayafinta wato kaga ya nuna har idan matar kama tana kwanta akan gadonta a gaban ka zaka iya sallah a matsayin ita ce suturanka ita da gadon gaba ɗaya sune suturanka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan hadisi ko Imam Bukhari da Muslim duk sun ruwaito shi wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u shay'an yamurru bainahu wa bainas sutra annabi baya kyale wani abu kaga yace la yad'u shay'an baya kyale wani abu mutum ne ko ba mutum ba ya murru bainahu wa bainas sutura ya wuce tsakanin su da suturarsa kun ga bayanin da zuke nan ko ko ka za ta taho ko zabo ko rago ko me ba za ka kyale ke wuce gaban ka ba balantana dan adam faqad kana yusalli iz ja'at tatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id فكان يصلي النبي ya kasance yana sallah iz ja'at tatun kwatsam kawai sai ga wata akuya tas'a baina yadayhi tana sauri a gaban sa fasa'aha sai annabi yake sauri ya riga ta zuwa wajen sutura dan ya hana ta wucewa ita za ta fara ta wuce ta gaban shi yana sauri ya hana ta bi fasa'aha yayi kokarin hana ta wucewa ta gaban sa hatta alzaka batnahu bil ha'id har sai da ya dan fara cikin sa da katangar da ke gaban sa ya matsa jikinsa da katanga haka akuya ta fita ina ta bi ta baya sannan ya dawo da baya da baya koma yadda wa marrat min wara'ihi ta wuce ta bayansa sannan annabi ya dawo baya ta gaba da sallarsa wannan hadisi ibnu kuzaima ya rawaito shi da imam tabarani da imam al-hakim hadisi ne ingantacce da haka idan yaro zai wuce ta gaban ka kai masa isara kai masa isara bai gane mutum da yaro ne karami sai ka je gaba har ya wuce ta baya ya wuce kuma ka ci gaba to sai dan ya fara wayo kile ya halar da kai ya sake dawowa shi ya ga abin wasa kuwa wa salla salatan maktubatan fa damma yadahu annabi yayi sallan farilla sai ya tara hannunsa falamma salla qalu ya rasulullah ahdasa ahadasa ahadasa fi salati shay annabi yayi sallah sai sai ya tara hannunsa gaba kamar ya tukala wani da aka gama sallah kuma can wurin sai sai ya sake ya ci gaba da sallah da aka gama sallah sai suka tambaye shi ahadasa fi salati shay'un wani abu ya faru ne cikin sallar nan gafa abin da muka kai قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي yace sai dai shedan ya zo zai wuce ta gabana fa khanaktuhu sai na tukular shi na shake shi hatta wajadtu barda lisanihi ala yadai ala yadi har sai da na sami sanyin bakinsa ko yawun bakinsa ala yadi akan hannuna kaga ya shaku kenan an tukular sosai har sai da yawunsa ya daga kan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sanyin bakinsa ya daga kan hannun annabi wa aimullahi annabi ce ina rantsuwa da Allah ko da dake wadan su malaman lugha sun ce aimullahi rantsuwa ce wannan alhamza din hamzatul wasl ce sai dai ka ce waimullahi amma nan ban san yadda suka yi mata hamzatul qat'i ba kila kuskuren masu daba'a ne yace waimullahi ina rantsuwa da Allah in babu wawun sai ka ce aimullahi amma in ka wawun waimullahi ina rantsuwa da Allah لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد بعد أبن دان أوانا سليمان يرجع يني da shi ba da an ɗaure shi a cikin wani ginshike daga cikin ginshikan masallaci a wata dirka daga cikin dirkokin masallaci da sai an ɗaure shi a nan gurin kowa ya ganshi hatta ya tsifa bihi wildanu ahlul madina har yaran madina zo su yawo suna masa dawafi suna masa gwalo da sai an ɗaure shi dan kowa ya ganshi to wai saboda addu'ar annabi Sulaiman ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi kawai da annabi Sulaiman ya ce rabbi rabbi habli mulkan la yanbaghi wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani mulkin da ba za ka taɓa wani bayan sa to annabi ce wannan addu'ar in tana sai na sake shi ba dan wannan addu'ar ba da na daure shi a jiki a cikin masallaci an gane ko wannan kuma ta taɓa da hadisin na nuna cewa kafiri ya halatta kafiri ya shiga masallaci tunda annabi ya ce da ya daure shi dan a cikin masallaci shi dan kwakwa wanda ya fi kafirci a duniya faman istata Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al wanda duk ya sami ikon kada wanda ya wuce ta gabansa yayin da yake sallah to ya aikata hakan kada ya kyale wani ya wuce wannan hadisi imam Ahmad ya rawaito shi da Darqutni da imam Tabarani bi sanadin sahihun albani yace wa hadha alhadithu qad warada ma'anahu fi sahihaini wannan hadisi ma'anarsa kwatankwacin ta zo cikin bukhari da muslim wa ghairihi ma an jam'i min sahaba da wani bukhari da muslim daga taron sahabbai wa huwa min al ahadith al kathirah allati yakfur biha ta'ifatu al qadiyaniyya wannan hadisi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da yan ahmadiyya suka kafirce masu fa innahum la yu'minuna bi alam al jinn al mazkur fi al qur'an wa sunnah su yan ahmadiyya ba su yarda cewa akwai aljanu ba kace san babu aljanna har na ji wani malami ma a nan garin yana tafsiri wata shekara shi ma yake babu aljanu kaga shi ma ya dauki akidar yan ahmadiyya ne bai sani ba kila irin masu karanta duk abin da suka gani na littafi kuma ba su da ma'aunin da za su tace abu mai kyau da mara kyau duk abin da ya karanta sai dauka ilimi ne kawai sai ya faɗa mutane abin mamaki kuma shi a akidan cikin zaka samu ba dan ahmadiyya bane ba lakkara ne ma a wata ha'in su daga cikin makarantun garin nan shi ma yake babu aljanu wa tariqatuhum fi radd an-nusus ma'rufatun hanyar da suke bi wajen inkarin aljanu sanannu ce kamar da albani ce fa in kanat min alqur'ani harrafu ma'aniha yadda suke su mayar da hannun agogo baya game da nassi da yazo yana nuna akwai aljanu sananniyar hanya ce domin idan nassi ya zanto na alqur'ani ne harrafu ma'aniha sai su jinkita ma'anansa ka kaulihi ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni sai su ce qalu sai su ce ai min al-insi aljinna nan sai su ce ma'anarsa shine al-insi kenan فيجعلون لفظة الجن مرادفة للفظة الإنس sai su mayar da kalmar aljin ta zanto daidai wa daidai ta fuskar ma'ana ita da kalmar al'ins kalbashar kamar kalmar albashar fa kharaju bi zalika anil lughati wa shar'i ta hakan sai kasance sun fice daga shari'a kuma sun fice daga lugar larabci ma abin da suka ya saba shari'a ya saba harshen larabci wa in kana min sunna in ko nasi ya zanto na sunna ne na hadisi ne fa in amkanahum ta'rifuha bi ta'wil al-batil fa'alu in sun sami ikon jirkita shi ta hanyar ba shi tawili bataccen tawili to sai su yi hakan wa illa in ko ba su samu wannan ba fa ma ashala hukmuhum bi butlaniha ai su dan da nan ne kawai za su ce wannan sunnar bata tabbata ba walau ajma a'immatul hadisi kulluhum ko da duk malaman hadisi sun yi ijma'i akan ingancin hadisi yan Muhammadiyya suna iya cewa da isi ne ba abin da ya musu zafi wal ummatu jami'uha ko da al'ummar musulmai gaba daya sun yi ijma'i min wara'ihim ala sihhatiha bisa ga ingancin wannan sunna bal tawaturuha ko da an ce sunna ce mutawatira bil ijma' za su iya inkarinta ita hadahum Allah ita Allah shirye da su wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasruhu min an-nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa fi nahri idan ɗayan ku yana yin sallah ya zuwa ga wani abu da ya sa gaba a matsayin sutura da zai kare shi da mutane fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi sai wani ya so ya wuce ta gabansa falyadfa fi nahri ya kare shi ta wajen wuyarsa wato yadda zai ganka yadda zai ganka da wuri kenan wato ka karka ne wajen fuskar saka je ka dauka ne masa ido sai ka yi kasa kasa cikin warke falle da fahu fi nahari dan zai zanto baka yi kasa da yawa ba zai ganka sannan baka yi sama da yawa ba yadda zaka dauka ne masa ido ka lahanta shi kun fahimta ko tunda dai babbar manufa fadakar da shi cewa kare wuce ba wai kai kuma ka cutar da shi ba wannan ba ita ce manufan musulunci ba wajen shar'anta wannan din wal yadra mastafa'a yayi kokarin kare shi gurgurda yadda ya sami iko wa fi riwayatin a wata riwaya falyamna'ahu yayi kokarin hana shi marratayn har sau biyu fa in aba idan yaki falyuqatilhu fa inna ma huwa shaytanun yace to ya yake shi shi shaytan dai fa inna ma huwa shaytanun to wannan bamiri na huwa ya udu ila man la ya udu ila al-insan ba wai gare shi bai ke koma yana koma zuwa ga dace fa inna ma'ahu al-qarin a riwayan baya kun gane ko fa inna ma huwa shaytanun ma'ahu shedan ne tare da shi ba wai shi wannan mutum shine shedan ba karka ce kawai dan mutum ya wuce ta gaban ka kana sallah ya zama shedan wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa law ya'lamu al-marru bayna yadayhi al-musalli madha alayhi lakana an yakifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi mai wucewa gaban mai sallah da ya san irin abin da yake kansa na laifi lakana an yakifa 40 khairan lahu da ya gwammace tsayawa arba'in shi ne ba alheri gare shi min an yi murra bai da shi sama da ya wuce gabansa annabi ya ce arba'in bai fayyace ba wata arba'in shekara arba'in kwana arba'in sa'a arba'in wallahu a'lam to babul wa'id ne kenan wannan babul razana suwa ne shi yasa waɗansu malaman sai suka ce sai a ɗauke shi ala aswalihi a bisa ga mafi tsawon mudda ɗinsa tsawon mudda wace ce tafi shekara arba'in to wai ka tsaya gaban shi karka wuce ta take ta masa sallah ka tsaya har shekara arba'in ya gama sallah sai maka alheri sama da ka wuce kaga wannan ke nuna cewa idan ka wuce ta gaban mutum yana sallah matukar kana cikin sani wannan laifi ne mai girma a kanka ko cikin masallaci ko yake an gane ko sai dai idan mutum ya tsaya mutum kai mai sallah dama kuma kai ka ne masu kira ka'idar kenan waɗansu za su tashi yin nafila cikin masallaci bayan an gama sallah sai su daidaitu kofar fita kuma suna nafila ta yadda ba za ka iya wucewa ba sai sun wahalce ka ko ranar juma'a ko ranar abin nan nan gurin mu Allah ba ya rufa mana asiri sosai wato ba mu da yan Pakistan da inda da yawa yan mazhabar Abu Hanifa wanda su kai da su idan an yi sallar nafila sai ka tashi kai sallar nafila raka'a biyu kuma kar kai magana tsakanin juma'a an juma'a kai sai ka tashi kai nafila raka'a biyu kuma kar kai magana tsakanin su da juna sai yasa in kun je umara za ku ganin su da katar rauni da farin gemu Pakistan ne da India ko Afghanistan ana sallar ana salamu alaikum zai tashi ko duk masallacin maka za su fita shi sai ya wannan za a yi ta bala'i da shi dan abuwa ne ba ya ce a wurin za a yi ta ba abin da masa zaci tunda mazhabin sana Abu Hanifa ya ce a wurin za a yi to haka za a yi to kaga bai kamata ba dan zaka yi sallar nafila ka tare inda mutane suke kai abin da yake wajibi ka neman makan ka sutura to shine kuka saki hanyar jama'a ka je ka samu wani wuri inda yake da saukin wucewar jama'a ka sa wani gaban ka ya maka sutura ko ka sa bango gaban ka ko kuma ka sa ginshikin masallaci gaban ka dan ya maka sutura wannan shine abin da yake sunna gare ka kai kuma mai wucewa an yi rashin sa'a wanda ya tsaya shi bai san hukuncin sutura ba dan bai sani ba kai kuma ba za ka je sutura ba laifinsa daban na bai sa sutura ba laifin ka na wucewa kai kuma daban sai ka sa masa sutura ko to kaga ya ta sauki kenan in kaga cewa in kun ga kun mutu in kun ga kun matsu ya tsare muku hanya za ku ko kuma an yi sallah kuna da harkokin ku na gaba dole dai ku tsaya annabi ce ku tsaya shekara 40 ko kwana 40 sai ku alheri sama da ku in kun ga kun matsu sai ku masa ishara wanda ka dan kara gawa mana kai abin nan ya wuce daga inda kofa take taku daya biyu uku ya halatta ya samu wata sutura a gaban sa ko gishiki a gaban sa in duk ba haka ba ku samu wani abu ku aje masa a gaba ga suturan ka nan mun sa maka sai ku wuce za mu zo kansa za mu zo kansa ya hakuri na eh liman ne suturansa ba a cewa kowane mamu ya dauki sutura liman ne suturansa tsakanin suturan liman ka ita ce taki ba liman ne suturansa ba suturan liman ita ce taki kun sa akwai bambanci idan muka ce liman ne suturansa kenan bai halatta baka wuce tsakanin shi da liman kamar yadda bai halatta baka wuce tsakanin mutum da mai suturansa kama idan ka ce suturan liman ita ce taki to a nan gudun sai ya zanto bai halatta baka wuce tsakanin gaban liman da sutura amma bayan liman tsakanin sahun gaba da na liman ko tsakanin sahu na biyu da na uku ka iya wucewa ko alwalanka ta wuce ko gahan gona wuri a can gaba za ka cika sai ka wuce ta wannan cikin sahu din ka wuce ka je ka cika duk cikin mamu ba wanda zai ce ka kifle masa sallah an fahimta ko wannan ya halatta ka wuce cewa sai kai masa bayani sitaran liman ita ce taka ba shi kenan ba dan garka kare yin gaba shi ya rike wancan hadisin fal yadda ba'u fa inna huwa shaytan ai ta dali sai ka ce ba an Allah na san wannan hukuncin sitaran liman ita ce taka ba zai wuce ka ana kawai ka wuce ka tiyo dan kan gaban ka an fahimci wannan ko to da kyau a cikin hadisan abin nan baya mun nuna annabi na yin sutura hada dabba gaban sa ko amma mun ce ya hana yin sallah a garkin rakuma wannan hani ne daga annabi amma a na tumaki kuma da na awaki ba a hana ka ba ka iya yin sallah a garkin tumaki ko awaki saboda asalin tumaki da awaki da shanu fitsarin su da kashin su duk ba najasa bane ba to haka su ma rakuma fitsarin su da kashin su ba najasa bane ba dan annabi yayi umarni da a sha fitsarin raƙuma ga waɗansu marasa lafiya yace su sha nonon su sha fitsarin kuma hadisin na cikin bukhari kaga da najisa ne da annabi ba zai ce su sha ba ko da yake waɗansu yan shafi'iyya sun matsa sun ce su lalle cewa a sha din nan kawai kamar hukuncin an halatta maka cin mushe ne lokacin da kake cikin larura ba wai ke nuna ba najisa bane ba suka matsa lamba kan wannan to amma kuma sai aka ce da su yo ai wanda aka ce masa ya ci abinci lokacin da ya ci mushe idan yana jin yunwa daban da wannan dan wannan idan kuka ce wannan an haramta mutum yin sallah a gaban wato kuka kwatanta an halatta shan fitsarin su saboda mutum ba da lafiya suka ce idan mutum ba da lafiya me hukuncin ne magani wajin ko wajibi ne dan Allah kun tsoron Allah yanzu ku da kuke dauka ba wani wajibi makudarta ja'izi ja'izi ne neman magani amma ba wajibi bane ba in kana da karfin tawakkalin da zaka dogara ga Allah har ya dauke maka kana cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna bi hisab allazina la yansarquna ko wa la yatatayyaruna to wa ala rabbihim yatawakkaluna sune da kullun jannatin bi hisab in suna neman in suna ba su lafiya ba sa neman magani ba sa zuwa wurin likita ubangijin da ya dawo zai dauke kawai sun dogara ga Allah ko ba sa faɗa kowa sai tsakanin su da ubangiji sai in abu yayi tsanani wani ya hango amma su dai ba za su faɗa ba sun dogara ga ubangiji kawai to kaga ashe neman magani ba wajibi bane ba neman magani mai hukuncin sa ja'izi to tunda ja'izi ne ta yaya dan aiwatar da ja'izi a halatta maka mai haramun haka suka ce da su suka ce in kun ce wai istirari ne larura ce wai na larura a fuskar neman magani ai ba wajibi ne ba tana ya zama larura kamar yadda magance yunwa ya zama larura da aka ce in ka rasa halal ka ci mushe a takaice dai fitsari ko kashin raƙuma ba na jisa bane ba haka kuma na tumaki haka kuma na awaki amma an haramta yin sallah a garken raƙuma saboda me wajen kalato dalilan waɗansu malaman suka ce saboda su galibi wato raƙuma ɗin aljanu na tare da su waɗansu suka tsaya saboda kaza dai malam maganganu masu dama cikin fasal bari mu dai annabi ya hana magana ta kare waɗansu suka ce na hayu tanzihin ba wai hani ne na haramci ba hani ne wanda barin abin shi yafi amma in kayi sallar ta yi wallahi dai barin nan dai a barci kawai kar kai sallah a garkin da kuma tunda dai annabi ya hana magana ta kare eh ba komai kashin kaji ba najisa ba zai wuce ma ya qata'u salata matashiyar magana ta gaba abin da yake yanke sallah wa kana yaqulu yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun bayna yadayhi ka akhiratir rahli al mar'atu al ha'id wal himaru wal kalbu al aswad qala abu dharr قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر فقال الكلب الأسود شيطان matashiyar wannan magana abin da ke yanke sallah malai ce wa kana ya kulu annabi ya kasance yana cewa yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun bayna yadayhi ka akhiratir rahli zai yanke sallar mutum matukar a gabansa babu wani abu da zai kai tudun sirdin raƙumi menene zai yanke masa sallah din almar'atul haidu mace baliga ba wai mace mai haila lokacin da take cikin haila ba a'a almar'atu allati min sifatiha an tahida wa in lam takun mutalabbisatan bil haidi min halatiha an tahida balagat sinnal haidi matar da ta kai matsayin ta iya haila ita ake nufi kenan banda yarinya karama idan mata baliga ta wuce gaban ka ba ta tara sallan ka ta yanki wal himaru haka kuma idan kare ya wuce ta gaban ka a jaki kai shi ma sallan ka ta yanki wal kalbul aswadu haka idan bakin kare ya wuce ta gaban ka tsakanin ka da sutura sallan ka ta yanki qala abu zar sai abu zar yace qultu ya rasulullahi fama balul aswad min al min al ahmar to su kuma jakuna fa ina yaya hukuncin bakaken jakuna su ko fa su su jakuna bakaken su fa ma'ana kawai an kawo bakake eh bakaken karnuka kai jakuna dai kai al'ahmar jam'i na ne min al'ahmari al'ahmar jam'i na ne jam'i na ne ba ba jam'i na kalba kalba sai da take lab ala kulli halin ku bari mu karanta abin da yake rubuce daga baya mai bayani kuma fa kana sai annabi yace al kalbul aswad shaytanun bakin kare dai shaytan ne bakin kare shaytan ne abin da yake nufi da shaytan ba wai idan ka ga bakin kare kamar zaka ce ka ga shaytan ba a'a a cikin ko a cikin jinsin karnuka akwai shaytanu shaytanun karnuka sune bakaken su an fahimta ko kamar yadda akwai shayatin al-ins ba akwai shaydanin mutane ba to akwai kuma shayatin al-kilabi wato shaydanin karnuka bakakin karnuka sune shaydanu a cikin dangin karnuka kun fahimta da kyau yanzu dai waɗannan ababe guda uku suna yanke sallar mutum mata balaga da kuma me da kuma jaki da kuma bakin kare idan suka wuce ta gaban ka sallar ka ta yanke to malamai sun yi sabani wajen menene ake nufi da yankewar sallah waɗansu malaman suka ce karancin lada idan waɗannan ababai suka wuce sallar ka za ta zanto nakisa ba za a baka cikakken lada ba an gane ko waɗansu malaman suka ce a'a ba haka bane ba idan waɗannan ababai suka wuce ta gabanka sallar ka gaba ɗaya ta lalace ya ku dawo salatar rajuli suka ce sallar gaba ɗaya ta ta riga ta lalace in ma sun wuce kawai sallar ta riga ta baci yanzu sai ka sake niyya ka sake ka tafi da ihram ka faro sallar daga farkon ta وعليكم السلام kai hakuri mana shi yasa ka tabbatar daga waje ai sauran dai da gaba yanzu kan ka gani dangan jikin son yana baya bayanin na tafi wani ma zai zo ya magana akan mace balaga can baya ko mun ce a yi sutura da ita kaga duk akwai wannan ai na sun na faɗi wannan a baya wani kuma yau zai ce an ce za a yi sutura da zaki to kuma idan ya wuce ta gaban mutum ne ya hukunci kaga duk akwai wannan ko mun ta ya riga gabata a baya amma muna so mu ba abin ne gurgurai da za mu fahimci hadisin sakon farko da ake nufi da yake sallah dan musamman ne abin da za mu fuskanta ba shi da dai abu ba abu na farko me yake sallah wadan suka ce yankewar kaza duk dai wadan sun yi malamai da mafi rinjaye malamai sun yi tawilin hadisin cewa dai baya nufin rashin sallah gaba daya sai dai nuna karancin lada an gane ko waɗansu malaman kuma suka tafi akan cewa ba wanda wata annabi ya ce ya kafa salatar rajuli sallar mutum ta riga ta yanke tunda ta riga ta yanke ko shikenan ba magana cewa wai akwai ta sai dai mutum ya faro ta daga farko mutukar ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ya wuce gaban ta gaban sa an fahimta ko imam ahmad bin hanbal aka tambaye shi me zaka ce game da waɗannan yace kare dai kan na da tabbas in ya wuce sallar mutum ta yanke amma da mace da jaki tun nafsu minhu shay yake zuciya ta dai za kai kawo to wai saboda me yace saboda dai ita mace ga hadisin Aisha sai ya gabata annabi na sallah da daddare Aisha na gaban sa akan garanta tana kwanci har ya gama sallah to ta za a ce wucewar ta sai malaman suka ce akwai bambanci waɗansu malamai kenan suka ce akwai bambanci tsakanin wucewa ta gaban ka da kuma kasancewar ta lazimatun amamaka kasancewar a zaune take a gaban ka ba ta tashi ba tun daga farkon har sallah har ta wuce wannan babu komai sallar ka tayi amma al-ijtiyazu baina yadayka kai kana cikin sallah shi ne abin da ake magana akai kaga ba cin karo da juna tsakanin wancan hadisin da wannan haka hadisin cewa kai fitara da zaki ai ka aj- yana gaban ka ne ta yadda bai tafi ba kai masa sarnaki ko kai masa da baibayi ko ka sa ciyawa a gaban sa yana ci dan kare tafi har ka gama sallar ka to kaga wannan babu komai a gaban ka dan bai wuce ta gaban ka ba yana tsaye ne a gaban ka wannan na nuna halaccin sa ce zaman to sutura gaban ka kenan kun ga akwai bambanci tsakanin ababen guda biyu kenan na abin da kai shiga akan kallon akwai bambanci kenan tsakanin ababen guda biyu idan ya wuce ta gaban ka babu sallah amma idan yana tsaye gaban ka ka tsara ya ka gama sallar ka tayi haka ita ma mace an gane ko a yace shi kuma kare tun da dama ba a samu inda aka yi sutura da shi ba shi yasa yace wannan kan na yadda shi ko da ta samu inda aka yi sutura da su sai yace nafsu min hushai an fahimta ko eh eh ba ka da ba ka da hakuri ne duk yana cikin abin da muke son ka kaga bukarin da a gabana wai me yasa kuke haka ne kai kai kai kai ta bukarin da a gabana abin da nake so wayan gama kawo wannan in gama numfashi sannan in shiga can wurin an fahimta ko to wannan hakika Aisha radiyallahu anha lokacin da aka karanta mata wannan hadisi tace dan me za ku kasanta mata karnuka tace kun daidaita mace da kare kenan za ku ce idan mace wuce daga banku sallah babu ita kun daidaita mu tsakanin mu da karnuka kenan da babin nan gurin inda Imam Bukhari ce babu man qala la yaqta'u salata shay wanda suka ce dan wannan abu ya wuce daga banka sallar ka bata yanke ba suka ce zada ce karancin lada saboda me suka ce ga hadisi nan gurin hadisin Aisha radiyallahu anha zikira inda ha ma yaqta'u salata an ambaci abin da ke yanke sallah kamar yadda annabi ya jero su guda uku alkalb wal himaru wal mar'atu al ha'id fa qalat sai aisha tace shabbatu muna bil humuri wal kilabi kun kwatanta mu da karnuka da kuma wato ainihin jakuna wallahi laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli wa inni ala as-sarir bainahu wa bain al-qiblati muttaji'atan kace kun kwatanta mu da jakuna gashi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ina gabansa ina kwance kan gado yana sallah ya sanya ni ni ina alqibla bayin ina tsakanin sa da alqibla sa muttaji'atan a kwance kan gado fatabdu li alhajatu fa akrahu an ajlisa fa uziya annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ta bukata za ta bijiro min kamar in tashi zaune sai in ga idan tashi kar in dauki hankalinsa kar in sa wato motsina ya ta ya ya sa ya kasa tara hankalinsa kan sallah fa an sallu min indi rijlaihi sai in bi ta a hankali ta kafar gado din in fice ta da baya da baya in rinka bi har in bi gefen gado in sulale annabi bai sani ba tun cikin duhu ne dan kamar da ruwaya ta nuna a wani wurin tace a lokacin nan babu fitila a cikin daki za ka dauke hukuncin wannan cewa sai in ana barci a daki sunna shine a kashe fitila kuwa an gane ko to lokacin da wannan hadisi na Aisha da shi waɗansu suke ganin cewa wannan baya yankewa to shine malamai suke cewa ai ba wani ta'aruf tsakanin wancan hadisin da wannan wannan Aisha yana kan gado ne a zaune ita kuma wancan bata ji wancan hadisin ba na ta yi inkari inda ta tabbatar da bakin annabi yake ba za ta yi inkari ba tsammanin ta kawai asar ne wani ya kawo mata
kamar waɗanda suke ake sanar da dama da suke hagu da Eh.
wanda ke a gaban a gaban sun arba ko ba ta ta wuce a nan a gaban sanar da wannan musu ba wannan ta ba ba dai ta yake masa sallah ba tun da tsakanin su sutura ne ba cikin sutura ta wuce ba ta bayan sutura ta wuce ai kamar yadda shi hadisin ya nuna mutum ya sanya sura da to su ba su sani ba yanzu ka tafi ta baci su ba su sani ba kuma wannan magana ta cewa a sa sutura a dama ko a hagu sun ganta a cikin wani littafi na koyi ibada na kusa kaga ba su karanta wancan hadisin ba ko ba su taba jin an karanta ba to saboda haka dai wannan shine karshen wannan abin nan abin da zamu yi cewa a wannan matashiya ta gaba ce as-salatu tujaha al-qabri as-salatu tujaha al-qabri wato yin sallah mutum na mai fuskantar kabari wa kana yanha an salati tujaha al-qabri annabi ya kasance yana hana ayi sallah ana mai fus- ana fuskantar kabari fa yaqulu yace la tusallu ila al-quburi kar ku yi sallah kuna masu fuskantar kabari kaburbura wala tajlisu alaiha kama kar ku zauna akan kaburbura din wannan hadisi muslim da Abu Dawud da Ibn Khuzaimah da surwato shi anniyatu abu na gaba niyya yanzu ta duk fuskantar alƙibla da sa sutura da menene ake ciki zaka shiga niyyar sallah kuma anniyatu wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa annabi ya kasance yana cewa ayyuka dai suna tare da niyoyinsu ana kirga ayyuka ne yayin da ya kasance akwai niyya tare da su a shari'ance in babu niyya tare da su kenan babu ayyukan kenan wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum akwai gurgurdan abin da yayi niyya malai yace ku duba daga kasa qala an-nawawi fi rawdati talibina imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa rawdatu talibina yace wan niyyatu hiya al-qasd ita ko niyya shine kudirin zuci فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة يحضر المصلي في ذهن المصلي في ذهنه ذات الصلاة abin da ake bukata masallaci ya halarto zatin sallah a zuciyarsa ya halarto a zuciyarsa gani zan aiwatar da sallar isha'i kuma a da'i tare da liman duk a cikin zuciyarsa ba tare da ya furta haka da bakinsa ba wa ma yajibu ta'arrudu lahu minha min sifatiha da kuma abin da ya wajaba abin da zai wanzar cikin sallah din na sifofinta ka zuhuriya kamar azhar idan ta kasance azhar ce wal fardiyya ko kuma tafarilla in tafarilla din ta wajere ha ko nafila ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لاول التكبير da yake dan shafi'iya ne sai sai sannan wannan kudirin ya ya abokanci zuciyarsa har ya zuwa daidai lokacin da bakinsa zai furta Allahu akbar zuciyarsa ta kulla gani zan aiwatar da sallan azhar tare da liman kuma ada'i an gane ko kuma sallan mazaunin gida raka hudu in kasar ce biyu tare da liman zuciyarsa na kai karshen nan bakinsa na fara da fata ta Allahu akbar haka in shafi'iya suka ce waɗansu su suka ce a'a suka haɗu da malikiya dan su shartun niyya shine mukarana to bi takbiratul ihram ya za ka yi mukarana waɗansu suka ce mukarana shine yadda muka faɗa din ka gama kulla ababen zuci karshen abu ko sakan ɗaya karka bari ya shiga tsakanin ka kawo fata ta Allahu akbar waɗansu suka ce a'a abinda za a yi shine daidai lokacin da kake zuciyarka ke kulla za ka yi sallan azhar ada'i tare da liman kaza kaza kaza daidai wannan lokacin bakin ka kuma yana furta Allahu akbar bakin ka na furta Allahu akbar zuciyar ka na kudurce sallan da zaka yi kasancewa ta farilla ko nafila kasancewa ta adai ko kadai kasancewa ta tare da liman ko kai kadai an gane ko zuciyar ka na na gama kulla wannan bakin ka ya kammala fadin Allahu akbar so yace mutum dan Allah zai wannan wannan akwai wahalarwa a ciki wannan maza da akwai wahala a ciki an gane ku duk dai wannan yana cikin mara'ayin dai ko malikiya ko shafi'a masu cewa shartun niyya shine muqarraratu bi takbiratul ihram amma idan kai bi mazhabin Imam Ahmad yake a kai dai kai niyyar ka ba lalle ne sai ka gwamu da kabbara ba ka iya kammala niyya daga ba kai kabbara yani tataqaddamu niyya bi zamanin yasir qabla talaffuz bi Allahu akbar wannan babu laifi yan zahiriya kuma suka ce kai wajibi ne ma wannan mukarana din ma ba ce kai ba wajibi ne ma sai ka fara yin niyya sannan kai takbiratul ihram sai ka niyya ka gama sannan kai me takbiratul ihram at-takbiru ko da lokaci ya yago to mu bari mata ta akan at-takbiru dan Allah kan mako na sama abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu da abinda muka faɗa a darasin da ya wuce wato makon da ya gabata kenan maganin cewa ba wajibi bane karanta sura a cikin sallah in an karanta fatiha ma ake sallah ta yi menene madogaran hakan hadisin zai zo insha Allah da yake muna haka a cikin wannan littafin da muke karantawa kila nan da sati biyu in yayi yawa ya kai uku amma dai jimintaccen abin da ke cikin hadisin hadisin bukhari ne shine hadisin nan shahararre na limancin ma'az bin jabal ga mutanen unguwarsu zai zo masallacin annabi yayi sallar isha'i da shi kuma ya je unguwarsu ya musu limancin sallar isha'i to wata rana ya je sai ya ja doguwar sura sai wani saurayi ya ga an tsawaita karatu sai ya fito daga cikin sallah ya je ya sallar shi kadai sai suka zarge shi da cewa munafiki ne har aka kai karar shi wajen annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace me yasa ana sallah da yan wanka ka fice yace ma'azina zuwa wajenka ya bi ka sallah kuma sannan ya koma muna jiran shi kuma ya zo mun gaje jiransa kuma ya zo ya dogo sura ni kuma na ji nagari ta haka na fice sai sallah ta ni kadai sai annabi yawa ma'azu gargadi cewa in za ka yi sallah da mutane ka dina tsawaita sallah ka rinka yin gajejerun surori sannan sai cewa yaron to kai kuma da kaza ka je kai sura ka kadan ka karanta yace annabi Allah abin da na karanta Fatiha kawai na roki Allah ya sa na aljanna ya kuma kare ni daga wuta amma kai da ma'azu kuna gungumi da baka a cikin rukunin ko abin nan ban san me kuke faɗa ba sai annabi sai haula wa dandin mu ma nan muka nema ba inda muka wuce ai aljanna muke nema ba sai ko baka ji abin da muka faɗa ba ma anan muka tsaya ba abin da muka kara a shahid cikin hadisin yace Fatiha kawai ya karanta domin ya karanta sura kuma hadisin na cikin bukari annabi bai ce dan me dan me ba karanta sura ba ya nuna sallarsa kuma ta yi da haka ƙara sura a cikin sallah wannan ƙarin falala ne a cikin sallah din in baka karanta ba kuma sallan kuma ta inganta fatiha ita ce wajibi ita ce rukuni cikin sallah sai an karanta ta amma dan ba karanta sura ba wannan ba komai a kanka ba wanda yace sai ka kalli ko ba ji la ya ka malikiya za ta ce ka bar sunna guda uku karatun sura wal qiyam al hagu da kuma al isar fi mahall al israr wal jar fi mahall al jar dan sunnoni guda uku kenan kamar da haka sai ka shiga dan kabli amma a nassin hadisi ba wani kabli da zaka yi sannan ka tayi wannan shine madogara ko idan aka yi hukunci ne za ka zafin kuke dauka kullum ba ku dauka su wannan yace wannan na nuna kenan idan mamu suka yi tijiran liman har sai da sai liman ya sai ja dogo sura mutum ya yi fita ya tafi sa mai tambaya ta biyu yace an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana rakata min fajr a gidansa sannan ya tafi masallaci da yana shiga masallaci sai wa mutane limancin sallan asuba wannan na nuna annabi baya sallata masallaci a tsakanin su kenan wannan haka ne da annabi ya yi rakata na alfajar a gida zai tsaya kishin gida har sai bilal ya zo ya ce masa to mutane fa an hadu kuma to sai annabi ta ce ina shiga masallaci ba a sana sallah zai sai sallan farilla wannan haka ne to amma inda tambayar take sai sai to amma ni ina rakata na alfajar a gida sai in zo masallaci sai in samu ba tsayar da sallah ba duk ya rubuta larabci mai kyau sai wuri dai wajen walam tuqami salatu walam tuqami salatu zaka shafe alifin nan gaban ka zo rubutawa saboda tukamu fi'li mudari ne lam kuma ta shige shi idan lam ta shiga cikin fi'li mudari kuma zai zanto majzumi kenan ko wa lam tuqam as-salat wannan zai bai zuwa ga kai hada mantan alif din larabcin ka biya shi yace to ni kuma zan shiga zan zo masallaci bayan na riga ta alfajar a gida in zo in tarar bai kama ba to sai in yi tahiyatul masjid kuma to wannan yayi ko bai ba wato yana jin tsoron kada to ya saba abinda annabi ya rayu a kai an fahimta ko wannan haka ne idan kai sallah da kata min fajr a gida ka zo masallaci ba sai da sallar farilla ba za ka yi tahiyatul masjid saboda menene tahiyatul masjid hukuncin ta shi ma wajibi ne ga duk wanda ya shiga masallaci a cikin hadisin bukhari hadisin abu qatada wanda duk ya shiga masallaci kare zauna ma sai ya sallar nafila da kaji amma kasancewar annabi baya yi aiki da ya zo zai farilla ne kai ma da a ce kana zuwa an shiga farilla tahiyatul masjid ta fada kanka a wannan lokacin farillar da kai ita ce a madadin tahiyatul masjid ta biya farilla kuma ta biya tahiyatul masjid nan take kamar yadda shi annabi tunda yana shigowa shi ne liman yana shigowa dama ko babu wani abu kawai zai ja sallah ne a lokacin nan sallar da zai ta farilla ta biya farillarsa kuma ta biya tahiyatul masjid haka in ka shigo a wannan lokacin kai ma ka samu wannan fadlan amma in ka zo kafin zuwan liman to kuma ka dake nan har yanzu akwai ratan lokaci na kai ta hifin masjidin ka an fahimci wannan da kyau wannan shine cikin matsalar wallahu a'lam wannan kuma yana cewa wai ba ma yin sallar magariba da wuri sai kuma an tambaya annabi cikin ayyuka wanda suka fi kyau yace as-salatu fi awwal waqtiha ba haka kuma nan muna jinkirin sallar magariba to kun ji labarai muna bikin sallar magarba ba sai kun jira wata wasu nan fito a gaskiya ko ni satin da ya wuce ne ta mamaki na ce to lokaci da ya canja bayan shigowar lokaci ina jira a gida har na ɗauka lokaci ya canza ko agogo na baya aiki bayan shigowa da wajen minti biyar ko minti bakwai kafin a kira sallah hakki ne dai na masu kiran sallah su ga cewa farkon sallah sun kira farkon kira sun kira sallah akan lokacin ta sa ake kare gyara insha Allah Allah saka maka da alkhairi bisa da nasiyarka da fadakarwarka wannan kuma yake cewa ya ji wani malami na ahlus sunna yana cewa kiran sallah domin sallolin farilla wajibi ne to wai haka ne ala hakika kiran sallah wajibi ne a duk inda ake yin sallar jam'i ake kamsu salawat kiran sallah wajibi ne ba ga daidai kuma mutane ba dukkan masallaci wajibi ne a yi kiran sallah idan ba a yi kiran sallah ba kenan an yi sabo sallar ta yi amma wannan sabo aka yi na ba a bi umarnin annabi wajen yin kiran sallah domin kiran sallah yana ɗaya daga cikin sha'air na na musulunci ababen da ke nuna samuwar su annabi zai tura rundunar baya ta yake ka tsaya a bayan gari in lokacin sallah ya baka ji kira baka far musu ka yake su ka tare ne kenan to kaga ai wato ba karama ba ne ba kenan har yanzu wani abu ne da ake bambance tsakanin garin musulmi da garin kafirai da shi a ji cewa garin musulmai in lokacin kiran sallah ya kai ko ina ana ji kaga abin sha'awa ne kwarai da gaske idan to ana yin kiran sallah domin haka wajibi ne a rika tsayar da shi na'am to ban san da me suka dogara ba amma ga kada ko da masallaci ai zai kira mamudin sa ne ko da masallaci yana da mamudin sa sune makusantan masallacin da suke zuwa su allara galibi ba za su bayar da muhimmanci ba in ba sun ji a kiran masallacin su aka kira ba saboda haka ba za a ce za a dogara da kiran masallaci ɗaya ba kowane masallaci su nasu wa alaikum salam eh ina jin dogon karatu to dangane da wannan suna ta yin cuta bayan yin sallar dan yi suna ganin mutane wasu suna suna yin da sun ba da da maganar cewa lokacin a nan da za a yi da bai suna na su cikin bayan yin sallar kafin ta da sallah har cewa wani ma zai yi an gama sallah
sun ba da wannan to abin da suke so an kira sallah kafin kuma da annabi a sallar a tashi ba ya je su ji maganar wannan bawan Allah ba yana magana ne game da wanda yake nasihar cewa ba a fara sallah da wuri yace yana ganin mai wannan nasiha kamar ya manta da wata sunnar ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an kiran sallar magariba a masallacinsa wato mutane sukan yi wannan sallar nafila ta bayan shigowar lokacin magariba kafin yin sallar magariba har ma wani lokacin idan ka samu suna ta wannan nafilfilin zaka dauka kamar an gama magariba ne saboda annabi na bada ratan lokaci har su yi wannan sannan kuma ya zo a yi sallah yake to yana zamanin kila wannan suke abin nan akai ala kullu halin wato lamari ne da mutane wani lokacin yana da wahala sai kana ciza kana busawa amma na san akwai masu gaggauta yin sallah kam so suke da an kira kuma a tayar nan take wani saboda zarafin da ke gabansa yana yi yana duba lokaci ko kai liman ka shigo idan kana nafil bulin sai da yana kallon ka yana kallon agogonsa wayo da yana maka magana da wayo lokaci yayi ayi maza a tayar wannan haka ake a dukkan salloli ko azhar ko ma wata sallah ta haka galibi ake da sauransu to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake gudanar da jama'a wajen yin sallar magariba ko a wajen yin sallolin sa kai gaba daya yana yin sallah ne gurgurai yadda mutane suka cika idan mutane sun cika a fara sallah kan lokaci idan mutane sun yi jinkirin zuwa ba a samu don alwala ba ko mutane ba su zo kan lokaci ba a yi jinkiri har mutane su zo kaga za su zo suna jiran sallar a annabi sallar isha'i har dare ne wata rana annabi ya fito yake cewa wallahi wannan shine lokacin ta mafi dacewa ba dan kar in munguna muku ba wannan shine lokacin ta mafi dacewa to dai ya kamata da a ci za a busa Allah hakika akwai bukatan dan ba da ratan lokaci idan an kira sallah kafin a tayar da sallah din ba wai daga kira kawai za a abin nan ba ratan lokacin da zaka bar shine gurgurdan yadda mutum zai yi alwala gurgurdan yadda dai mutane za su haradu dan shine hikimar sallan jami'i dan kuma shine hikimar kiran sallah din dan fadakar da mutane eh eh sari masiritin ko sariyat hadan ku gaba eh shi wannan wasiyar na ta ake an tattauna a kan cewa ba tare da annabi ba shi ne ba ka nan ne ke lokacin a sai ka bi ka samu kasar din Kusan da baka da rediyo abinda muka ce jabir yace kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin ina ba shi wannan dan shi ma al'umma ne tunda mataimakin limamin ne kaga al'umma ne kuma kenan annabi sallallahu alaihi wasallam jabir yace kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin mun kasance tare da annabi cikin wata tafiya ko cikin wata sariya to idan an ce sariya rundunar yake wanda annabi baya ciki to shine muka ce ya za a yi ce tare da annabi sannan kuma ya ce a sariya sariya kuma kaida annabi baya ciki kuma kissar hadisin ma gaba ɗaya tana nuna annabin baya nan tunda ya ce fa sabana zaimun fa taharraina alqiblata fastalafna yace sai girgije ko duhu ya zo sai muka yi ta kirda dan alƙalam mun samu ba sai muka yi sabani sai wani suka yi sallah nan wani suka yi sallah nan da wace gari sai muka tambaya annabi muka ce ga fa yadda muka yi sai annabi ya ce ajra'atkum salatukum kaga nuna annabi baya to wannan sai sa muka ce to me yasa yace kunna fi sariyatin inda annabi baya shine muka ce farkon rundunar yakin an tafi tare da annabi amma tariya kuma da aka je sansani sai kuma annabi tura dan tawaga suka tafi wani waje kenan sai ya kasance jabir na cikin wannan tawagar ka fahimta ai yana nufin mu muna cikin sariya amma sariyar ta ji a lijaikin ladhi kana fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wannan yake ya halatta a yi salatin annabi cikin sujada ba za ka yi salatin annabi cikin sujada sai abinda annabi yake kai wato ibada kullun kar ku yi istihsan annabi sallallahu ya koyar da ababen da mutum zai faɗa a cikin ruku'i da cikin sujada mafi tsadar abin faɗi a cikin ruku'i da sujada gaba ɗaya shine hadisin Aisha subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir li subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir li hadisin bukhari da muslim kenan daga Aisha tace annabi ya kasance yana yawan maimaita waɗannan guda a cikin ruku'in sa da sujadarsa gaba ɗaya tace ya ta'awwal alqur'ana yana fassara alqur'ani wato yana fassara fadin Allah ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih sai ce subhanaka allahumma bihamdi rabbika shine sai ce wa bihamdika wastaghfirhu sai ce allahumma ighfir li sai ta ce yata'awwalul qur'ana kama yana fasara alqur'ani a aikace sallallahu alaihi wasallam to da wannan da kuma sauran wato azkar da ake wanda bayanan su zai cikin wannan littafin insha Allah adadin kala kala na wanda ake cikin ruku'i da kala kalar abin da ake cikin sujada shi ya kamata ka tsayi kai abin da annabi ya ce kai shi ya kamata kai ba abin da kai ka zaba ba kaga salatin annabi abu ne mai kyau amma ba za ka yi shi ba sai da annabin ya ce an gane ku kullum ibada ana yin ta ne gwargwadon yadda ya dace da shari'a wannan mai abin nan takarda ta karshe ta hannuna yace me hukuncin wanda yi magana lokacin da liman ke hutubar juma'a annabi ya ce duk wanda yi magana lokacin da liman ke hutubar juma'a faqad laga yace wa man laga fala juma'a talahu wanda yi laga kuma to babu juma'a tare da shi a wani hadisi za ka ce za a ba shi ladan azhar ne hukumar da za a yi masa za a ba shi ladan azhar ladan juma'a dukkan ya rasa daga lokacin da ya magana liman na hudu ba to magana ki ladan juma'a daga lokacin babu shi sai dai a ba shi ladan azhar hukumar da za a yi masa kenan kai kai kai magana za ka ce ba da idris ba ishara ba ishara magana ce ko wanda ya magana ishara magana ce isa wa yake magana shi a islahi wala matalan bil habib al mutayyim ai magana wannan magana ne ilmin kalam ai ba magana bace ba ba magana bace ba wannan ya hakuri in gama ya hakuri in gama a logance a shari'ance ishara da hannu ko ishara da ido wannan ba a kiransu da suna zance zance baya zama zance sai an samu lafazi a baki to zance ya zanta ya zantu kenan amma matukar isara ce wannan ba magana ba ce ba a shari'ance yanzu misali idan kai magana da bakinka a cikin sallah kai magana da bakinka sallah tana nan in dai kai magana da inganci ba tare da wani uzuri na gyaran sallah ba kai magana a cikin sallah sallah ta lalace idan kai zancen zuci fa tana nan sallan ka bata lalace ba amma ba zance bane ba a lugance zance ne amma shari'a bata bashi hukuncin zance ba sannan mutum yake assalamu alaikum kana cikin sallah sai kai isharar da hannu haka isharar cewa ka ansa masa kai magana cikin sallah sallah tana nan ko bata kana cikin sallah wani yace wani zan tafi kasuwa amma ina tsammanin ko za ka tafi in za ka je in da an ba za ka tafi sai kai ka haka da hannu ba ba zan je ba kenan ba ai ya fahimci ba zan je ba yanzu wannan na lalata sallah a ce ka ba zan ce bane ba ba ka wannan ba magana ba ba wannan wannan da kake isharar da rufe magana ce ta masoya asharat bi tarf al ayn khifata ahliha isharat mahzun wa lam tatakallami yace wai da da kiftawar idan ta sai ni ishara tana jin tsoron kacce furci da baka danginka da suke gaba da ni su tayar mun isharat mahzun wa lam tatakallami da ganin isharar wato ishara ce ta mai damuwa da bakin ciki amma ba ta ce komai ba fa aikantu anna tarfa kad qala marhaban yace ni kuma da sai wannan sai na fahimci gilar ido ta ce da ni marhaba marhaba wa ahlan wa sahlan bil hadin an ga ga magana musu na'am ana nufin wanda ya je masallaci yayi magana lokacin da ake hudu ba annabi yace ko mai magana kace da shi shiru kai ma ka shiga to wanda ya je masallaci kenan ba wai wanda yake gida ba kana gida kana ta surutun ka baka san ana hudu ba masallaci ba idan ka je sai ka shiru sannan idan ka je shin kokowar masallaci ake nufi ko dai hatta harabar masallaci to na akwai safani abinda da ake abinda da yake magana wadda ita ce za ta fi shafa kai tsaye in dai kana inda ko ba speaker kana ijin sautin liman to ba za ka yi magana ba sautin liman sautin sa na ɗabi'a sautin sa na al'ada ba tare da ƙari na amsa kowa ba kun bayyana ko dan wata sibika dan za ta ci kusan rabin kilomita wata kilomita da wata biyu to kaga za a ce duk wanda yake can unguwar inda daga gidansa ba yana wanka yana jin magana liman da magana Allah na hudu ba zai in yi magana ba da zuwa ba ta shafi wannan ba sai wanda yake daidai ratar wurin da da inda za a ɗauke wuta yana jin abin da liman ke cewa to wannan shine hukunci a hukunsa eh ban gane ba idan mutum ya ta ya ce alhamdulillah za ka ce alhamdulillah wannan ai ba magana bace ba ko ba lokacin hudu kuke magana wannan ba za ka masa magana ba ba ba ba na'am eh a'a ai ba sa cikin kare ko abin nan ababen nan guda uku sune suke yanke sallah ya hakuri ya hakuri in gaba ababe guda uku ba su muka ce suna yanke sallah ba da me da me da mace baliga da jaki da kare wannan sun wuce sallah ta baci saura ababe duk zaka hana su cewa amma waɗannan da in sun wuce sallah ta baci amma sauran in sun wuce sallah tana nan bata baci ba ai ka bai da kyau sai da abinda aka ce kai kokari ka hana su wucewa to abinda malamai suke sabani a kai shine baka ankara da kare ba ko dabba a baka ankara kai da rago ba zai wuce ta gabanka ko yaro zai wuce ta gabanka har sai bayan ya zo daidai tsakiyar ka ya kusa wuce wani ma ya wuce ma to zaka dawo da shi kuka jale shi ya riga ya wuce wasu akwai malaman da suka ce umarnin annabi da ya ce ka dawo ka hana shi wai wato kenan wa dole sai ka komar da shi amma kaga za ga aimai kuma aka yi ya wuce kuma ya kuma wucewa ya bai kamata ka bar ke so dai kawai shi kenan ku yi hakuri haka nan ni ma na gaji ku yi hakuri wassalamu alaikum